أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل to abin da ya faru a jiya inda isa ta kwana shine shi annabin Allah annabi Yakuba sako ya zo masa cewa ɗansa annabi Yusuf yana na lafiya lau ƙaninsa ma suna tare da shi babban ɗan ma yana tare da su gaba ɗaya ga ido kuma ya wartsake ya gani ga bishara ta zo me ya rage sai sakon cewa kuma ya ce ku taho gaba ɗaya yana nan yana jiran ku shikenan annabi Yakuba da shi da 'ya'yansa da iyalansa gaba ɗaya kaf sun taho sun taho Misira to a nan har ma sun zo misiran ma Allah yana ba mu labari a nan a cikin wannan ayan ma ga nan sun shigo wajen annabi yusufa falan ma da halu ala yusufa yayin da suka shigo ga annabi yusufa sai sun zo ƙubba shi kuma annabi yusufa la'alla ya sa 'yan tare cewa daga can nesa in hango kura ta taso ta bani yaƙuba ai maza a zo a gaya mun an kafa tent a bakin kofar misiran kafin shiga cikin misiran ya fito tare yayin da suka shigo ga annabi yusufa awa ilaihi abawahi yau an haɗu ga annabi yaquba ga annabi yusufa subhanallah eh zuciya ta daɗe tana marari tana ƙonƙona to yau ta haɗu da ruwan sanyi ga annabi yusufa ga annabi yaquba me ya faru sai Allah ya ba mu labari a dunkule kawai yace kawai awa ilahi abahu ya rungumo iyayensa tare da shi ya rungume su su ma sun rungume shi to me ya faru bayan wannan sai ya ce wa qalar khuru misra insha Allah aminin sai annabi yusufa ya ce ku shiga misra insha Allah kuna amintattu gari gari na ne kuma kun aminta daga barin duk abin da kuke fama a can garin anan anan garin babu shi abinci gashi nan ga hadimai nan gashi nan daga komai naku ne ku shiga kuna amintattu to kaga cewa ku shiga misira to ai da ba su shiga misira ba kenan kenan da kaga a wajen misira ya tare su a nan ne ya tare sun suka runguma juna aka yi maraba aka yi ji daɗi to sannan ya ce kuma udkhulu misra insha Allahu aminin to kuma ku zo mu shiga misra insha Allahu kuna masu aminci sarkin sarki na ne sai abin da na ce da shi tattalin arziki a hannuna yake gari gari na ne kuma ni ɗanka ne annabin Allah ya koma kaga koma shi kenan kaga aminci ya ya ya tabbata yace to ku shiga misra kuna amintattu insha Allah to
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاءكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم kenan warafa abawaihi alal arshi annabi yusufa da shi da annabi yaquba da yan uwansa duk sun taho da suka do ina suka dosa sai suka doshi al'arshi wato gadan mulkin annabi yusufa da aka sauka to shi sarki ne kawai yake hawa gadon mulkinsa a'a wannan karan rafa abawaihi alal arshi ya dora mahaifan nasa akan shi gadon mulkin nasa ba shi yawo ba shi kadai ko kuma su ya dora ma shi bai hau ba domin nan ji muka yi an ce ya dora su to shi yana ina ba ba mu labari ba shi ma ya hau a'a shi yana yana yana tare da su ya tare da yan uwansa ko kuwa yana tare da su to ba a ba mu wannan labarin ba amma dai ya dora su sun hau al'arshi wa kharru lahu sujada suna hawa kan gadan al'arshin sai suka fadi suna masu sujada lahu gare shi to nan ne mahallin magana akan sujada cewa wannan malamai sun ka suka so uku akan wannan magana ta sujada wace iri ce wasu ka ce sujada ce ta hakika sujada ce ta hakika irin wadda ake yin ta a sa goshi a ƙasa wasu ka ce ba sujada ce ta hakika ba ko kuma sujada ce ta hakika amma ba annabi yusufa suka yi wa ba sun mai da annabi yusufa kalƙiblati kamar alƙibla wadda makka yanzu kallon makka muke yi a matsayin alƙibla kuma muna sujada kuma mun ga muga ƙaba ma sai yi mata sujada amma ba ita muke wa ba Allah muke yi wa ita ta zama mana alƙibla to wasu suka ce haka ya faru annabi yusufa da aka ce lahu a matsayin alƙibla ai ilaihi ne anan Allahu bi ma'anar ila ne kamar muna sajanna ilal ka'abati ba lil ka'abati ba da haka annabi yusufa ya zama alƙibla ne a sujada da suke wa Allah ba shi suke wa ba wannan maganar wasu daga cikin malamai kenan wasu kuma suka ce a'a annabi yusuf suka yi sujada amma ba sujada ce ta ibada ba sujada ce ta gaisuwa haka abin yake a cikin shari'arsu ana iya gaisuwa da wannan siga saboda haka sujada ce ta gaisuwa to kaga anan ta zama ita ma sujada ce ta haƙiƙa sa goshi a ƙasa amma sujada ta gaisuwa wannan kenan wasu kuma suka ce a'a ai ana sakin kalmar sujada akan sujada ta goshi da kuma wadda ba ta goshi ba ko sun koyo a luga ana iya ce masa sujada naka wannan shi shi shi shi wasu suka ɗauka cewa sun kuyawa suka yi na gaisuwa ba sujada ba ce amma an saki kalmar sujada ne saboda a larabci ma a laraba irin na ƙauye idan ganyen bishiya ya ɗan yaure haka sai a ce sujada to ai kaga bai kai ƙasa ba to da haka irin wannan ne to ala ayi halin da yi ko ma menene ko sa goshin a ƙasa ne irin yadda Allah ya ce annabi mala'iku su yi annabi Adamu sujada ala ayi halin kowace iri aka yi dai ba ta ibada ba ce kawai ba ibada suke nufin su yi wa annabi yusufa ba da wannan sujada da suka yi babu wannan allah bai taba izini a bautawa wani ba kowaye shi bai taba ba sai shi ake bautawa to kare kowace iri ce to ba ta ibada ba ce ba ko an kai goshin a ƙasa dai gaisuwa ce to kuma ala'ayi halin bayan haka mu kuma bai halatta gare mu ba mu ko ta gaisuwa ce mu kuma haramun ne mu yi mu a cikin shari'a mu annabi ya hana mu sallallahu alaihi wasallam dan yana cewa da zan yi umarni wani ya yi wa wani sujada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙinsa a kanta amma bai yi ba saboda wani ya ga irin abin da ya gani na aya tare da manzan Allah da hasken nubuwa ya doke shi ya kalli mu'ujiza sai ce da imin izini in masu sujada kawai wato Allah ma ya huta ma ba sai an kai ga cewa aje kai ma na yarda kai kanka Allah ce a ai ba ba wanda ake wa sujada sai Allah da za a ce in yi izini a yi sujada to mace zan ce ta yi wa mijinta sujada to kaga mu a shari'ar mu ko ta gaisuwar ce an hana babu saddan lizari'a saboda haka ba za a yi ba to ku su kaga amma ya iya yiwa haka to wata mushkilar kaɗan kuma da ta biyo baya a sa masu jada ta gaisuwar ce suka yi to yanzu uba musamman ma uba kamar annabi yaquba da gashi in a annabtan ne shi tsoho ne annabtan ma gashi tsoho a shekaru gashi kuma shi ya haife shi ya faɗi sai ya sujada ga kuma annabi yusufa menene wannan iskalin shi ma wasu ka ce eh to a ai ai an gaya maka a baya na ɗaya cewa ba annabi yusufan suke wasu jada ba dama can asalan shi alƙibla ne Allah suke sujada yana suna gode masa da haɗa su da ɗansu da yayi suna murna to in kaga wannan ai la ishkala ba ba shi suka yi wa ba wasu kuma suka ce a ai a kalli siyakin karatun mana wa rafa'a abawaihi alal arshi annabi yusufa ya ɗora mahaifansa akan gadon al'arshi wa kharu lahu suka can yan uwansa ba su hau gadon al'arshi ba su kuma suka fara suka sujada kaga banda iyayen kenan a wannan amma kuma wannan wani abu zai biyo baya a ce a to ai a can mafarki da yayi inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara sai sai ra'aytuhum gaba ɗaya na gansu suna sujada kenan har da su iyayen kenan ce eh to shikenan idan haka ne ya dawo wannan ya dawo to sai a ce Allah ne a nan gaisuwar da aka sa su yi ba babu babu kaskanci a gare su akan cewa wai suna gaida da umarni na ubangiji su suke bi saboda ya gazga mabarkin can ya gazgatu wancan mafarkin da aka yi ya gazgatu ya zama a zahiri to shi aka gazgata Allah ya musu umarni su yi haka din Allahu alamu kuma wa qala ya abati da suka yi sujadar suna yin sujadar sai annabi Yusuf ya ce ya abati ya babana hara tawil ru'yaya shikenan wannan shine gazgatuwar fassarar mafarkina wanda nayi na gaya maka ne cewa dama na ga an yi sujada gare ni da ku da yan uwa gaba daya da rana da wata da rana da wata da kuma taurari gaba ɗaya yau gashi ga rana ga wata ga taurari kuma duk sun yi sujada hala tawilu ru'yaya wannan shine tawili tasdiqu ru'yaya gazgata mafarki na min qablu wanda ne kafin yanzu qad ja'ala harabi haq Allah ya mai da shi gaskiya wa qad ahsana biya sai ya ci gaba da bayani kuma yana bai manta da irin abin da Allah ya masa ba yake ce hakika Allah ya kyautata ya laddafa gare ni ya ni'imta ni iz akhrajani min as-sijini lokacin da ya fidda ni daga cikin kurkuku na shiga cikin kurkuku ba ni da kowa la'ani salli wala sahibali ba ni da wani abokin zama ba ni da wani mai dabakewa amma Allah a hasara biye ya kyautata mu ya fid akhrajani min as-sijini ya fidda ni daga cikin rijiya tukunna sannan ya zo na shiga kurkuku shi ma ya fidda ni sai ya kifa da kurkuku me yasa ya kifa da kurkuku da sai ya ce wa qad akhrajani min al-jubbi na gode wa Allah da ni'imarsa da ya fidda ni daga cikin kogon rijiya sannan da ya fidda ni daga cikin kurkuku a sai ya kyala maganar rijiyar saboda ka ɗan uwan su ji kunya da ya ce su ba ni daga rijiya sai su tana sanda suka yi sashi rijiyar sai su kunyata to kuma ai annabin Allah ne ya ce la tasariba a baya alaikum al-yawma to ya wuce gaba kenan at tasariba kuma shine aibatawa ba sauran wani aibi ba laifi tsakani na da ku to kuma sai ya sake fada to tasaribi ya zo kenan waja'a bikum min al-badwi kuma Allah ya kyautata min da ya zo mun ku daga daga ƙauye ba daga birni ba domin annabi yaqubu mai kiwon dabbobi ne yana cikin badiya to haka ina gode wa Allah da ya zo mun ku daga inda kuke ba da an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati sai ba wa ƴan uwan uzuri ma anan ma bayan shaydan nazaga baini wa ya shiga tsakani na ya bata da ƴan uwana wai ashe ma sai shaydan ne shiga ya bata ba su suka bata ba shaydan ne ya shiga ya bata inna rabbi latifun lima ya sha Allah mai tausayi ne mai jin kai ne mai rausasawa ne ga wanda ma dan bi ma'anan man ga wanda duk ya so wanda duk Allah ya so ya tausaya ne tausaya masa Allah ka tausaya mana innahu abin da yasa Allah ya zama mai tausaya ga wanda yake so dan shi al'alimu ne shi ya san bayin a inda suke da yanda suke da halin da suke ciki to da haka tausayin ya riske su abu ne mai sauki saboda ya san a inda suke kuma ya san halin da suke da bukata kamar yanda Allah ya san halin da nake ciki cikin rija ya zaro ni ya san halin da nake ciki cikin kuku ya fidda ni ya san matsaye ni da aka yi a cikin gida aka ce sai na yi abin da ba daidai ba nan ma ya kwace ni to yana yana latifi ne shi daga wanda yake so alhakimu mai hikima mai aji abu inda yake so sai yanzu ya yadda duk mushkila ta warware saboda wata hikima kuma da ya tsara ya tsara sai ya jarrabi mahaifina da rashina kuma ya jarrabu din ya tsara sai ya jarrabi yan uwana da yi min kaidi kuma sun yin ya tsara ni kuma sai na sha wahala na sha din kuma ya kuma tsara sai na fita kuma na fita duk da hikima ce ta Allah wannan to رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين daga wannan aya da muka karanta wadda take magana ta ƙarshe akan maganar mahaifan annabi yakubu da zuwansu da abin da ya faru da kuma neman hanzari da ya yi ga 'yan uwansa to magana akan gaba ɗayan annabi yakubu da annabi yusuf tare da su da 'yan uwansa ta ƙare kuma an gama ta ita ma an rufe wannan layi Eh, saboda haka nan kuma an shigo wani abu annabi yusuf komai ya kammala gare shi to idan komai ya kalla- ya kammala gabawa saura ya yi me shine abin da zai yi shine ya fara yi yanzu da haka yan uwa annabi yusufa daga nan kuma sun shiga cikin harkokinsu to magana akan cewa to su waɗannan yan uwa na annabi yusufa bayan an gama waɗannan su ya aka yi da su ya suka zama su ma annabawa ne ko ba annabawa ba to wasu malaman suka ce eh annabawa ne annabawa ne da kake ganin su nan duk abin da ya faru nan da haka Allah ya ba su annabta annabawa ne suka kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki na a cikin suratul baqara inda Allah yake cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wal asbadi wama utiya musa wa isa to suwaye asbadu malaman tafsiri da yawa suka ce ba waɗansu ba ne su ne waɗannan su goma sha ɗaya ɗin har da shi annabi su ba na sha biyu ɗayan annabi yaƙubu su ake cewa asibadu ne asibadu kuwa an ce ulu aman na bilawa ma unzila abinda aka saukar gare mu da kuma annabi ibrahim da isma'ila da ishaka da su asibadu ashe an saukar musu da wani abu ashe annabawa ne sannan can inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa sai ne wa yaquba sai wal asbad da yaquba da yayansa su ne asbad nan ma anzalna inna anzalna ilayka ashe an saukan musu da malin tafi da shari'a saboda haka annabawa ne kenan da wannan nasi da da- da- da waɗannan nasin da wasu suka dogara da shi sannan gashi can laƙarƙa na fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailina aya da take ga waɗanda suke neman ina aya ita izina sai yusufa da ƴan uwansa to ta ina aya take suka ce to ai annabi yusufa dai gashi ya zama annabi an jarabe shi to su ma ai aya ne sun yi abin da suka yi daga ba Allah ya fi musu ya ba su annabta shine aya to ala ayi halin dai wannan mawkifin mutane kenan na ɗaya masu magana ana wasu kuma suka ce a'a sam sam ba annabawa bane ba annabawa bane suka ce maganar asbat eh ƴaƴan annabi yaquba su ake kira asbat banu isra'ila kenan ai asbat din daga zuri'arsa gaba ɗaya ba wai sai ya faro har daga kansu ƴaƴan ba banu isra'ila Allah ba da annabta a cikinsu da yawa ai mun sani ko to to ai duk suna cikin jikokin shi annabi yaqub isra'ilan ba shine annabi yaqub ba to kaga suna cikin jikokinsa to in aka ce eh, asbat yana iya farawa daga da yana iya farawa daga jikoki to wannan lalle annabta bata fara daga ƴaƴan ba waɗannan ba annabawa bane aka ce me hujjar ku bayan wannan suka ce imana yanzu ba mun ji inda Allah yake faɗa cewa wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna ba to mun ji an ambace su yana daga zuri'ar Annabi Ibrahim ake magana aka ce Dawuda Sulaimana Ayyuba sai aka ce Yusufa to sai mu ji an ce sauran yan uwan da annabawa ne sai a jero su me me yasa a fidda a fidda su daga cikin zuriya annabi ibrahim A- a annabawa ake nufi na ake kirga a zuriya annabi ibrahim amma annabawa to tunda ba su shigo cikin wannan kirgun ba to su ba annabawan bane kenan kuma inda ba za a ɗauko cikin ƴaƴan annabi yaquba me yasa aka ɗauko yusufa gashi shi a ciki an ce wa yusufa da ba a kawo shi ba gaba ɗaya sai mu ce to su- shi ma ba a kawo ai annabi ne shi mun sani amma ba a kawo shi ba to shi an kawo shi to rashin kawo su su shi ya sa ba annabawan ba ne kenan su shi annabin ne kuma an gane to wannan ma yana daga cikin abin da abin nan aka ce kuma ma to wai waɗanda suka ce ku annaba ne yanzu annabi a kawo wani annabi guda ɗaya da ya aikata kabira akwai kabira da ta fi cewa a nufi aje a nufi yin kisa kisa to annabawa ko da masu wannan sun ce ai kafin a basu annabta ne suka yi wannan a'a sai masu wannan suka ce a'a ai kafin annabta da bayan annabta duk annabi ma'asumi ne daga aikata kabira wanda shine itikadin ahlus sunna to waɗannan ne maganganun haka akai to waɗannan masu matsayi na biyu kenan akan ƴaƴan annabi yaquba waɗannan ƴan uwan annabi yusufa akwai masu matsayi na uku kuma malamai wane ne matsayin na uku la hadha wa la zaka su ba su ce annabawan bane su ba su ce ba su bane ba kuma a malaman tafsiri ma duk zaka zaka kai wannan bayanin na faɗa in ka ɗauko tafsirai in ka shiga wani tafsirin sai ga kamar kawai annabawan ne in ka shiga wani kuma sai ga kwata-kwata ka fasa in ka shiga kuma wani ba zai baka ko ɗaya daga cikin wannan ba kan kan kan haka masu matsayi na uku su ne masu tawakkufi sun tsaya cak sun kalli wancan dalilin sun kalli wancan dalilin sun ce to Allahu a'lam mun tsaya a haka ko annabawan ne ko ba su bane to Allahu a'lam mu ma nan da ya kamata mu tsaya ko eh Allah ne masani ko to rabbi qad ataitani min mulki yayin da cewa an gama komai annabi yusufa ya tabbata kan mulki ya ci gaba da mulki kila an ci har misran gaba daya mallaka ba wai azizinta ba sai wannan addu'a ya ga bawa idan ya cika da ni'ima ya kalli nan ni'ima ta Allah nan ni'ima ta Allah abinda ya kamata ya kalli ubangijin ni'imar ya daina kallon ni'imar gaba daya yace rabbi qad ataitani min al-mulki Allah lalle hakika ka bani wani abu daga mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni wani abu daga fassarar mafarki fassarar mafarki ilimi ne wani iri to a ciki kaga ai a can ma haka yace an bashi wani abu daga cikin fassarar mafarki Allah ma haka ya faɗa a can baya nan ma shi ba sai mai ta yace allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni wani abu daga cikin fassarar mafarki faɗirar samawati wal ardi nan kuma ya shiga kirari ya faɗirar samawati wal ardi ai ya faɗirar samawati wal ardi ya wanda yake ya ƙagi sammai da ƙasai ba tare da da da su ba anta waliyyi fi duniya wal akhirati kai kake daukar lamarina nauyin lamarina da jibinta lamarina a nan duniya gaba ɗaya ba mai daukar su in ba kai ba kai ka dauke su to wal akhirati alahira ma haka kai ne mai daukar su to tawaffani musliman to kaga nan ne ake koya wa mutane addu'a a nan wannan siyakin ya nuna wanda yake so yanzu yanzu nan ya shiga fadar Allah ya faɗi yadda yake so da addu'a to bi irin wannan siyakin da farko rabbi qad ataitani min al-mulki wa allamtani min tawil al-ahadisi kana nuna wa Allah ba tantarantan kake ba baka tare da wata ni'imar a'a Allah ina fa gani kai min wannan kai min wannan kai min wannan Allah na san kai kai min wannan kuma godiya nake yi to sai kuma ka shiga cewa amma fa Allah kai kai ne kaza sai ka dinga Allah kirari kana kirari ya san inda zaka eh amma a hakan a tafi a hakan ya san fadanci kake akwai abin da kake so eh to dama ba za ka boye masa ba ai mana amma dai hakan za ka yi ka bayyana masa ni'imar da kake ciki cewa ka san da ita sannan ka kalle shi kai masa kirari da siffar da shine ya cancance ta fadirar samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirati la waliyya illa anta baka da wani bani da wani mai jibincin lamari in ba kai ba tawakkani musliman abinda nake so Allah ka kashe ni musliman ina musulmi wa alhiqni bis salihina ka hada ni da kakanni na managarta irin su annabi ibrahim addu'a kenan tawaffadi musliman wa alhaqni bis salihin addu'a kenan to anan idan kai a addu'a ka ce ya kaza ya ya zaka yi ta an ji kai kirarin ka bayyana ni'imar da aka yi maka to wajen nan wataƙila duniya za ka ko to ba hana ka ba amma fa ka fara gabatar da wani abu wanda yake shine akwa wanda zai tunkuɗa imaninka zuwa ga Allah ya ƙara shi sannan ka jona da duniya kuma ya fi kyau ya fi kyau duk bawa idan yana neman duniyar ma to ya nemi Allah ya tabbatar masa da abin da ba duniyar ba ya bashi in yana da shi ya ƙara masa sannan kuma ya ce to a ƙara min da ita ma duniyar ta kace a ƙara min da ita duk ta sance duniyar da lahira da aka tawaffani musliman wa alqini bi salihina wannan magana da annabi Yusuf ya za mu kalle ta bangarori da yawa bangare daya cewa yana annabi na Allah amma ya ce a kashe shi musulmi wannan wani irin musulunci ne kai ka san ba musulunci ne kwaman wanda ka san shi a musulunci ba saboda haka musulunci iya nan in ka tsaya baka ma yi gaba ba wato matakai matakai ne akwai mataki na ƙarshe da annabawa ne suke a kansa sauran kowa ya amsa sunan musuluncin amma yana bayan wannan tunda menene musuluncin ai sallama wa Allah to sallama wa Allah kai ka san na wani ba naka bane ko musulunci shine sallama wa Allah ka sallama wa Allah gaba daya to kai ka san ko anan yanzu sallamawa ka da wani sallamawar Allah da wani in ka kalle ta ka san ba taka bace ba irin taka bace zaka ta annabawa ka san ba irin tamu bace ba zaka tawaffa ne musliman shi ya san irin islamin da yake nufi ka kashe ni ina mai tafiya gare ka tafiya miƙa wuya wani irin miƙa wuya to wannan shi yake nema sannan kuma ka haɗa ni da ‘yan uwana managarta kenan ko an kashe mutum yana musulmi to mutum ya yi burin Allah ya haɗa shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi kar gidanka daban nasa daban kaji ko eh Allah ya kashe mu muna muminai kuma ya tara mu da annabi a can to shine tawaffani musliman wa ahlakini bi salihina da dan shine shugaban salihina eh to ka gani to wannan shine to anan kuma fuska ta biyu wannan addu'ar da yi wasu suke kallanta kamar ya roki wa fati ne ya mutu komai ya kammala gare shi kawai kamar yana cewa Allah kawai a tafi da ni kuma to in haka ne akwai bambanci da shari'a mu da tasu kenan domin mu annabi sallallahu alaihi ya hana mu mutum ya fatan mutuwa saboda musiba ko wani abu ya same ka kawai ka ce Allah ka kashe ni in huta a'a karka yi annabi sallallahu alaihi ya je gaida wani sahabi nasa ya tada shi yana cikin jiya sai tada shi ya ce me ya same ka sai ce ai gashi gashi ga irin addu'ar da yake shi yana cewa Allah ya kashe shi ta huta da wani sai ce kai rabi ai Allah ba a gaya masa haka abinda za ka ce Allah idan mutuwa ce ita tafi alheri to ka kashe ni idan rayuwa ta ce kuma tafi alheri ka banni wannan shi ne in ba makawa sha ba sha sai in ba makawa ma za ka yi wannan to wannan shi ne amma shi ya ce a kashe shi to wasu ka ce a'a shi ma ba haka kadai ya ce a kashe shi ba akwai daidai lokacin da mutum din yake ganin ya tafi shi kenan ya fi to yana kan wannan matsayin wato ya kai gargara ne ya shiga wani layi da ya san ba zai tashi ba to shine yake wannan addu'ar to ya tafi akan wannan matsayin kamar yadda annabi musa sallama shi ma ba yayi hakan ba lokacin da annabi jiki ya jiki ba ya ce allahumma allahumma tarrafiqil ala allahumma tarrafiqil ala ba haka ya ringa faɗa ba shikenan a tafin a tafi rafiqil ala to kaga lokacin da an san ba tashi kenan wannan kuma ana iya haka wasu kuma suke cewa wannan ai fata ne yake yi tawaffani musliman idan lokacin wafati na yayi shine yake fadar a kashe ni ina kan wannan matsayin na islami to duk dai wannan duk dai yayi kowanne ne ala ayi halin dai abinda ake so bawa dai ya riki wannan siga ta addu'a kuma lalle ya sa addu'a da za ta taimake shi ya tashi a gaban Allah lafiya lau sannan ya dora wata dan shi annabin Allah bai dora watan ba ma amma kai ka iya dora
So. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك wannan abin da aka ambata yau kuma yanzu duk magana ta ƙare annabi yusufa ya yi maganarsa ta ƙare kuma shi kenan daga nan ma ba za mu ƙara jin magana annabi yusufa ba shi ma an sake datsewa wato ana fi tafiya a cikin kisar ana ta fitarwa ana ta fitarwa aka fara fitar da matar azizin misira da ita da matan nan da aka fidda su aka ce an gama da su ba za a sake jinsu ba kuma ba mu sake jinsu ba aka zo kuma aka shigo chapter ta yan uwan annabi yusuf aka shigo an dawo da su dama can da su aka fara aka sake dawo da su sanda suka zo awo da suka zo suka yi suka yi suka yi suka gama shi ma suka shiga suka wuce mahaifi ya shigo shi ma dan yanzu shigowar mahaifin nan nasu ai ba mu sake jin motsin su ba su sai dai kawai wajen sujjada da muka ji an ce kharu lahu sujjada mun san suna cikin wannan wawin janjami to bayan wannan fa annabi yusuf shi kuma sai muka zo muka ji shi shi kadai ya zo karshe ya zauna kan kujeran mulki ya kalli ubangijinsa ya yi addu'a to wannan addu'a ita ma an gama ya kammala da ita a cikin wannan sura shikenan to yanzu kuma an waiwayo mai maganar ya waiwayo ga wanda yake magana da shi Allah ne mai magana mai bada labarin wannan kisar to kuma yanzu annabi Muhammadu ya kalla yace zalika wannan abin da muke kisanta maka ya annabin Allah na magana annabi Yusuf da duk abin da ka ji inna min an ba'il gaibi labari ne na gaibu abin da babu wanda ya san shi sai mu nuhihi ilak ilaik gashi muna gaya maka shi kai wa ma kunta ladaihi mu baka tare da su ai zamanin ka bai zo ba ya annabin Allah iz ajma'u amrahum lokacin da waɗannan ƴan uwan nasa suka hada shawarar su cewa uqtulu yusuf mu kashe annabi yusufa wa hum yamkuruna alhalin suna masu yin makircin cewa kuma mu jefa shi cikin rijiya duk wannan lokacin gaba daya ba mu kawo zamanin ka ba amma yanzu gashi kana faɗa waye gaya maka ni imana to wannan me yake nunawa gasgancin cewa kai daga ni kake kuma ni ne mai baka labari baka je kai karatu wurin kowa ba baka da malami ba a ganka ka tsuguna wurin kowa ba kuma wani bai zo wurin ka ba to daga ina kake samun wannan labarin nuhihi ilaika ashe wannan gasgatawa ne ga cewa kai annabin Allah ne sako kake karba daga wajen wanda shi ya san gaibu kai kuma mu'allamu gaibin ne kai kuma to
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين sai Allah ya ci gaba da bawa annabi kuma lallashi kuma yanzu ai sauko kuma kuma lallashin annabi ake sallallahu alaihi wasallama ranka yana ɓaci dama can dalilin ma ba da jumla kissar a gaya masa ai saboda a lallashe shi ne duk wannan abubuwan da aka yi da ƴan uwa annabi Yusufa da kaza kaza ana nan ana yi wa annabi irin wannan kulle kullen na makircin ana nan ana yi ai ma ya tsallake ai ya tsallake to ake gaya masa kaji wanda shi ma yanda aka yanda aka yi amma wa ya tsallake annabi yusufa ne ya tsallake ko ku tsallakar da shi muka yi tsallakar da shi Allah yi to kamar yana gaya annabi Muhammad kai ma mu za mu tsallakar da kai ba yanda za su yi da kai to sai kuma yake cewa ranka na ɓaci mun gani ya annabin Allah saboda rashin imani da suke yi ba sa imani kana ta kira iyayenka amma sun ƙin imani sai ce wa ma aka sarun nasi bi muminina walau harasta yawan mutane ba mu kaddara za su imani ba ko kai kwaɗayin hakan ya annabin Allah kai dai ci gaba da kiran kawai
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين annabin Allah kan ranka ya ɓaci ai ba laifi kai musu ba da suka ƙi karɓar kiranka ba daga wurinka ba ne ba baka ga cewa ma baka neman komai a wurinsu ba ai da kana nema sai su gali dan wani abu kake nema amma baka neman komai a wurinsu to su ma sun san cewa lalle baka da wata bukata cikin wannan kiran ba abin da kake kira sai izuwa ambato shi alqur'ani nan da kake kira zikir ai ambato ne da tunatarwa da wa'azi lil alamina ga dukkanin alam duniya gaba ɗaya ba su kaɗai ne muka aiko ka wurinsu ba i ga mukuwa mun karɓa kuma da haka alkur'ani an bato ne ga dukkan alam ba larabawa kaɗai ba to kuma gashi ya kira duk an ansa din to duk lallashin annaba ake ana to
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آية الله يتي ayin din nan ai ma'anarta mai tafsiri ce kam ce ai kan min ayatin da yawa ayoyi da yawa adalla ala hadaniyatin lahi ayoyi da yawa masu shiryawa zuwa kadaitakar Allah yamruna alaiha suna shudewa ga wannan ayoyin kowane motsi laka aya ta dulluka ala wahdaniyatin lahi kowane motsi na yana zama aya da yake nuna maka akwai Allah kuma ka kalli azamarsa a cikin wannan ayar yace su waɗannan ƙurayshawar da yawa ayoyi sun wushe musu suna shudewa gare su waɗanda suke nunawa zuwa azamar Allah amma wahum an hamu uribun amma suna kau da kai su ki kallon azamar Allah amma ga ayoyin to ai ba su yi shawa ba waɗanda suke ba musulmi ba a lokacin ai kowa ma ba wani motsi sai aya Allah ta gaya masa ina nan ba abin da zaka kalla sai ya zama aya gare ka daga Allah kuma ya kamata kai ban girma a kallon wannan abin in daga kanka kai sama fi samawati wal ardi fi samawati a sama ka kalli sama ka gani ga ta na a shimfiɗa ba inda ta karkace ko inda ta yi rami ko ina kai na kallon kwalta ake zubawa irin ta waje ma kowace iri ce amma ta shekaru sai an sake to ga sama Allah kaɗai sama su binta sama amma ba ƙwarzabe ba komai ka ce subhanallahi kaga taurari ga su nan burjik ka kalli to wai daga ina aka makale makale wasu aka yi ne ko ya aka yi ne ba wadda ta faɗo ba taɓa jin wata ta faɗo gashi gashi ta halaka da jama'a ba babu wannan aya ce mutum yi tasbihi ga Allah duk ma ka kyale wannan gaba ɗaya ka tsaya ka kalli kawunan ku yanzu a cikin mu nan yanzu in wani ya sirnano ya zuba wani yare aka ce faɗa abin da yake faɗa sai dai a yanka ka a kashe ka mutuwa ka ta zo in an ce in baka faɗa ba za a kashe ka wallahi mutuwa ka ta zo sabanin harshe kawai haka ya isa wallahi yanzu kai mai da kai aya ta Allah kana mutum yana mutum ya faɗa abu kai kalle shi kawai haka baka sani ba abubuwa na ayoyin Allah ko ina kawai kallon su za a yi amma ƴan adam suna kawo da kai mu'riduna suna kawo da kai Allah ya sa ya zama masu ganin ta ba da kawo da kan ba kuma ba ganin kawai ba gani kuma ya zama da izina a cikin ganin to وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوا يوا متاننك يا النبي الله da kake jin an ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah da ka tambaye su waye ya halici samai da kashi za su ce Allah ne kuma Allah ba za in kace to mu je ku nuna min waɗanda kuke cewa allolin naku cikin su wanne ne ba za su je su nuna ko ɗaya ba za su ce Allah dai Allah wannan naka wanda kake sani shi ne ya yi to ba imani kenan ba to ma yi mini aksarum yawan yawansu ba sa yin imani illa wa hum mushrikuna yawan yawansu suna imani ne ba sa imani face sun hada imaninsu da shirka ga imani ga shirka shi yasa su ce Allah ne ya sammai ya kasai ya kaza ya kaza kuma su su ce suna suna a can sun shiga talbiya suna ce labbaika la sharika la illa sharikan kana lak eh muna labbaika Allah ne ubangijin Ka'aba ba ka da abokin tarayya sai dai wani ubangiji daban kuma wanda shi yana tare da kai kai ka mallake shi shi bai mallake ka ba amma shi ma ubangiji ne to wani imani ne wannan kaga imani da shirka kenan to wannan ba sai su kadai ba imani hada shi da shirka ba sai su kadai ba sai dai shirka ba mai ba ta kafirci ba yawwa saukin kenan shirka ba ta kafirci ba dan yanzu duk wanda ya kamata yayi abu abin da ya kamata a yi shi dan zatin Allah in ka dan yi waiwaye mai kai abin da ya kamata a yi shi dan zatin Allah sai kai wannan abin amma kana nufin wani Allah da wannan abin da ake yin shi dan zata Allah ya sunan wannan abin to amma ba shirka mai kafirci ba annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam sunan tariya amma ya ce mana ya kuma kira ta da shirka karama din ya ambace ta sunan ta ita ma shirka amma ya karama ba mai fidda mutum musulunci ba sai dai mai raunana mutum a imani domin duk mai riya ai ai ai papa lolo ne shi to in ba papa lolo ba Allah din yanzu ka gina wa Allah abu kaza har sai ka zo kana shela cewa ka gina masa saboda Allah baka ji kunya ba Allah da shi ya baka shi ya kaza shi ya kaza shi ne zaka bashi abu sai kai masa shela zaka bashi ai ko ni zaka ba abu kai min shela zaka ba ni zaka ba ni na ce na fasa ba na so ba shi abinka bari Allah tsari yake nan to abinda dan zatin Allah ake yi kana yana kallon ka ka doso kamar shi ka doso sai ka kauce ka ce da ba naka bane a ko da ma ya ce shi duk wanda zai ce zai yi abu danni ko abin da ake danni aka nufa danni kuma aka karo min wani wai shi ma ya gani ya san an yi ya ce to zan bakka da wanda kai ya san kayin ni ba na so ya fi karfin haka dan yana da masu yi masan dan shi din shi kadai ba sa kallon kowa an ba shi ba ba su ma ga kowan ba to ai bare su kalle shi an gane ai ai sai kaga sai kaga ga abokin tarayyar ba sanaki suka ba to bayan Allah rabbani na wato matabbata a sanin Allah ba sa kallon akwai wani wani Allah ma bare su kalle shi to ina riya kuma za a yi ta saboda haka kawai Allah kaɗai suke kallo a cikin a gaban su to
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو يأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون yanzu su waɗannan mushrikai da suka ƙi yin imani haka ke jin ba daɗi ya annabin Allah sun amintu ne an tatiyahum gashiyatu min azabillahi ya zama cewa wata azaba wadda za ta wadda za ta zaike musu daga cikin azabobin Allah sun aminci kat- ba za ta zo musu ba a wuta ce humus sa'atu baktatan ko ko sun aminci ne daga barin tashin alkiyama ta zo kai tsaye bagatatan ba tare da sun sani ba ko dai azaba ta zo musu a du- tun a duniya mu aiko wata azaba da za ta zo ta- ta yi wannan ta yi wannan saboda sun saba mana eh kaga wannan duk wannan duk gaba daya rashin bin Allah na sa irin wannan abubuwan su biyo baya ba wai sai kafirai ba in ana magana kawai sai ka dinga cewa ya, ya- to da can ake ko da wasu kafirai ake a'a duk wanda ya saba wa Allah sunansa ya saba kawai sai dai saban wani iri ne na shirka daban na kuma sabo daban wanda ba shirka ba amma dai duk sunansu ka saba wa Allah to duk wanda ya saba wa Allah Allah yana da hanyoyi na rarrabtar da shi ba sai kafirai mu shirkai ba har mu yanzu abinda muke ciki abinda kuma muke gani wasu hanyoyi ne da Allah yake ladaftar da mu sai dai kawai mu tuba mu bari duk wannan su corona corona din wallahi dukka duk hanyoyi ne ladaftarwa Allah halon yi na ladaftarwa Allah mun gode wa Allah ma da ya sa da aka zo da corona ake cewa wannan takunkumin za mu ringa sa kawai don da an ce ha ido fa shi ma a ce tana shiga ta ido sai a rufe- sai a rufe idan ko yaya za sai a za abin Allah kiyaye dai to a dai ba Allah kawai a huta Mm. aw ta ta yawmu sa'atu baktatan ko kuma alkiyama ta zo musu baktatan ba tare da shiri ba hum la yashuruna alhali ba su san da lokacin zuwan nata ba to قل هذه سبيلي أدعو إلى الله mm.
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ka ce ya annabin Allah umarni ne daga mai maka wahayi ya ce ka ce hazihi sabili wannan abin da kuke ji din nan abin da nake kira ya zuwa gare shi shine tafarki na a- a- shine a- addinin Allah kenan kuma ina kira ala basirat a bisa hujja ingantacciya ni na san Allah kuma na san duk yanda yake duk abin da nake gaya muku akan hujja nake gaya muku hakan yake ni ku ne nake son ku san hakan yake waman ittaba'ani hakanan waɗanda suke biye da ni su ma yad'u suna kira ne su ma ala basiratin akan hujja duk mai kira zuwa ga Allah shi yasa Imam al-Kalbi ya ce ya cancanta ga duk wani mai kira zuwa ga Allah shi ma ya kira ala basiratin kamar yadda annabi ya ce waman ittaba'ani shi ma yad'u ala basiratin shi ma duk wanda mai kira zuwa ga Allah sahihi mai kira zuwa ga Allah ba wai kowa ba sahihi to yana kira ne shi ma ala basiratin a bisa hujja daga Allah ko daga manzan Allah nan anan hujja take sauran abubuwa kuma daga nan ake dosana ai ko to yana kira yace ni ina kira ala basiratin haka nan ana ni wa man ittaba'ani shi ma wanda yake bi ni shi ma ya duwa ala basiratin yana kira ne a bisa basira wa ma ana minal mushrikina imana yace ni bana cikin waɗanda suke shirka kowace iri kwa annabi kenan asalama wannan dama ya kore wa kansa ne saboda su suna jingina watakila ko daga baya ya zo ya hada wannan allan da yake magana da wadannan wani allah allah ya ce kai ma ana minal mushrikina ba zan taba tarayya ba ni ɗaya nake kuma ɗaya nake bautawa mm.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون Allah ya ce wa ma arsalna qablaka da suke cewa mu aiko mala'ika ya zama yana tare da kai a- yana karfafa ka a aikenka ai ma arsalna min qablika ai kafin kai sun san mun aiko annabawa amma kafin kai din ba mu aiko wani annabi ba illa rijala annaba ba sai illa rijala mazaje nuhi ilaihim muna wahayi gare su ko yuha ilaihim ana wahayi gare su kuma min ahlil qura kuma yan binni yau kaji to kaga an- a cikin daidai nan an faɗi sharaɗi na annabta guda biyu cewa annabi sai namiji ba mace illa rijalan annabi ba a yin mace sai namiji daga waɗanda suke cewa akwai annabta ga mata to wannan ayat ta kada su don akwai waɗanda suke cewa hatta mata annabi ibrahim sara ita ma annabiya ce tunda an mala'iku sun magana da ita an mata wahayi an ce za ta haihu an ce kaza magana ce sako ne daga allah mala'ika ya- ya ba ta mala'ika ce mahaifiyar annabi musa annabiya ce kai ita ma sara annabiya ce mahaifiyar annabi musa gashi nan ma har aka wahayi gari ta in ba wahayi ba wanda kuma lallai an tabbatar da cewa ta karbi wahayin ta yadda wahayin aka ba ta ta yi magana sako ne daga allah yaya mace za ta ɗauki ɗanta ta je ta jefa a cikin ruwa bai za su fi alaihi falikihi fil yam wala ta kafi wala ta hazani ina raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalina da Allah ya bata labarin cewa annabi Musa ma zai zama manzo zai zama ai duk wannan labari ne to ai ba labari ake ba annaba ba da sako su karba su ma ai ba sai sun zama manzanni ba ai annabta daban manzanci daban to in haka ne su ma annabawa ne waɗannan mata mahaifi annabi Musa annabi ya ce to fa- ballantana ma Maryam da ake kawo sunanta a cikin zirin annabawa kuma ga ta ita ma an yi magana da ita to duk wannan sai a ce wahayi Allah ya tabbatar ya musu wahayi auhayna ila ummi Musa wahayi ne haka nan ita ma Maryam Allah ya mata wahayi da mala'ika amma yin wahayi daban annabta daban don haka an yi wahayi gare su wahayin wani iri ne na ilhama na kimsa musu shi aka yi ba jibril aka aiko ba ko ma jibril aka aiko shi ko magana da ya da su ta wani yanayi da su ya yi ba irin wanda yake da annabawa ba to allahu alam amma wahayi an yi in kuma wahayi ne an wa ƙudan zuma ma wahayi shi kuma waye to kaga auha rabbuka ila nahali to da haka kenan kaga wahayi ba shine zaran wahayi shine annabta ba to wannan kuma dai aya mata ma dai ƙara dai fitar da magana cewa Allah ya ce ba ma aiko manzo daga cikin manzannin da suka wuce baya kafin kai sai mazaje ba mata yi ba kenan kuma gashi bayan kai ba wanda za a ƙara aikowa bari a ce kuma abu na kablaka to ba a daba kuma ba kowa to wannan shi ne sharaɗi na ɗaya kenan a annabta wan- na annabta da wannan aya ta kawo sharaɗi na biyu na annabta sai yace min ahlil qura ko ba ma aiko annabi sai dan binni to wataƙila wani ya ce yanzu nan akar makalla yanzu aka wuce da aya cewa waje a bikun min albadawi annabi yusuf na godiya ga allah da allah ya kawo musu su daga can daga ƙauye to ko to da ya kawo ina ya kawo su ba birnin ba to da haka ala'ayi halin dai ah, min ahalil ƙura ɗin ya zama daga mutanen alƙarya wato ɗan birni wayayye ake nufi ko ma a ina yake shi annaba halinsa halin 'yan birnin ne ba za a nuna masa komai ba abin nan abin nan taka ko ma a ina yake Eh, ba wai sai ko a cikin ƙauyen yake to in ɗan birnin ya zo to sai ya fi shi birnin taka to أفلم afalam yasiru fil ardi نعم.
Allah ya ce wa annabi Muhammadu su mutanen Makka ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba sun yi to in sun tafi ba su yi kallo ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul aqibatul ladina min qablihim ba su duba suka ga me ƙarshen waɗanda suka zo kafin su ba ba su ji akwai annabawa da aka aiko wa al'umma ba kuma ya- ba su yi imani da su ba ba su ga yadda muka yi da su a garin ba ba su bi ta waɗansu wurare ba ne garuruwan da suke da tarihin an yi mutane a wurin mutanen waɗanda ba su gazgata ba sun je sun ga irin an share kama ba kowa suwaye suka share su ba mu ba kuma me suka yi irin abin da suke yi mutanen maka shi waɗancan suka yi muka share su to ba sa lura da wannan ba kamar ana ce su duba su gani da haka wannan abin izina ne ake ba wa mutanen makka amma ba mutanen makka ba duk abin da allah ya yi na izina to yana nan ka kalle shi kai ma izina ce taka don qur'ani bai gama ba da labari akan wai wasu yake ba da labari wai kuma izina ta kare ba a'a haka yanzu kana da abubuwa na izina da yawa yanzu ka duba ka ga mutum nawa aka yi wanda ka san shi wani ba abokinka ne ko ba abokinka bane dan unguwa ne wani kuma dan garinku ne da ka san shi tantirin baya bin Allah ya tafi yana ina ya tafi yana can ya haɗu da Allah kuma wannan bai ishe ka izina ba ya ishe ka izina kai kuma kana nan da rai to sai ka yi ɗau wani layin ba irin nasa ba dan kai ma za a tafi da kai wala darul akhirati khairul lil ladina lil ladina takaw Allah ce wallahi gidan lahira inda mutane sun sani komun alherin gidan duniya komun yadda kake jin daɗin wannan rayuwar ta taka ta gidan duniya da mulki ne ko da kuɗi ne ko da hadimai ne ko da komai ne to darul akhirati khairun rayuwar ta lahira baka santa bane amma ita tafi amma lil ladina taqaw sai wara su tsoron Allah su ne wanda rayuwar lahira tafi musu ta duniya wanda ba sa tsoron Allah a'a ai su in sun je lahira ta duniya sai ta fita lahira kuma yi mana tunda za a gasa su azaba nan kuma su suke azabta mutane ai ka gani nan su suke azabta mutane kuma su can zai aje a musu azabar wace wace rayuwa ce tafi ba ta nan ba a wurin waɗanda ba masu tsoron Allah ba to mai tsoron Allah kuma duk wahalar da yake sha a dama in yana shan wahala a duniya ya gudu gidan hutu to ma baka shan wahalar kana ganin wai cikin jin daɗi kake da kayan motsi a kama abin da kake so wahala kake ci wallahi baka sani bane kawai eh wahala kake ciki sai ka je lahira zaka san waccan khairu ita ce tafi alkhairi da rayuwar da kake ciki ai ko ba ba komai duk a kyalama komai a ce ka je can ranar lahira a ce ka nufi zuwa ziyara ta annabi sallallahu alaihi in ka je ganin sa zaka ba assalamu alaikai zaka yi baka ganin sa ba irin ziyara ta nan zuwa za ka yi ka gan shi ya amsa maka ka ce ina da wasu abubakar ce yanzu abubakar yanzu ta ce yana can gidansa ce to barin tafi to me bujin daɗin wannan ina su shehu da shehu da shehu manyan waliyan nan na Allah a ce a gasu na ce to to duk ka je ka gaida manyan waliyan nan na Allah da kake ji ina masoyanka suwa da suwa ne wanda ka san sun ba Allah tare da kai a ce to suna wuri kaza to bari in je can wannan bai ji maka daɗi ba ko ma ba a baka abinci da kuma wani abu ba ai darul akhirati khairun mala afala taqilun idan ko kun tabbatar da haka mun tabbatar da haka ba to ba za mu yi aiki idan hakan ba ba hankali ne tunda idan an sa a mizani kai ka daga rayuwar lahira ka ce ta fita duniya to me yasa ka fi bawa ta duniyar lokacinka da ruhinka da da hankalinka ka ki bawa lahira wannan a to baka yi amfani da hankali ba kenan
to حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين wannan tana da ta'alluki da aya ta bayan wadda muka ja wadda muka karanta cewa ma arsana min qablika illa rasulan yuha ilaihim ko nuha ilaihim ko nuhi ilaihim cewa mun aiko manzanni kafin kai mun aiko su ga wasu al'ummatai to waɗannan al'umman ya suka yi su da manzannin Allah ce sun zo al'umman manzannin sun zo sun zo al'ummatakai kuma sun kira su kuma sun ƙin imanin manzannin suka ce idan ba ku imani ba azaba za ta zo ta same ku suka ƙin imanin kuma aka ɗau lokaci har lokacin da manzannin suka ce azaba za ta zo suka ga dab ya zo su manzannin suka ga ba alamar azabar su ma waɗanda aka aiko suka ga ba alamar azabar hatta izas ta yi asar rusulu har lokacin da manzannin suka zama sun ɗaya ba tsammani wadannu annahum qad kuzibu ko kuma in ka karanta da qad kuzibu har manzannin suka zaci cewa shi kenan za a karyata su akan abin da suke faɗa gashi bai zo ba ja'atuhum nasruna ashe ba su san dab suke da nasarar ta ba sai muka zo musu da nasarar ta su ba za a kare ta sun ba ko kuma kadu kuzibu manzannin suke zaton sun faɗi abin da ba daidai ba mana sun faɗi abin da ba haka Allah yake nufi zai yi ba to ai kaga sai a ce sun faɗi su ba daidai ba to shi ma ja'ahum nasruna domin ka ce kuzibu an ƙaryata su kuzibu to su suka faɗi ba daidai ba to kowanne aka yi dai bai tabbata ba sun faɗi za a azaba suke ganin kamar za a ƙaryata su cewa abin ba za a yi ba kuma Allah ce a ja a mun na za mu yi din ko kuma su waɗanda aka gaya wa suke ganin a to ina take ja a mun na sai aka ce gata fannun ji man nasha kuma da azabar ta zo Allah baya manta nasa kowane hali ake ciki na Allah na Allah ne eh haka abin yake saboda haka kai kokari abin da kai ya kamata kai kokari shiga cikin jimlar na Allah din to ka gama ai register ka a cikin na Allah wallahi ka gama domin Allah baya mantawa da nasa eh yace fanun jiman nasha sai muka tsayar da wanda muke so to wa za a tsayar ko ba nasa ba wa zai tsayar ba nasa ba sai nasa yace wallahi raddu ba asuna anil qawmil mujrimin idan tsananin mu ya taho azaban mu ta taho ba mai iya mai da ita daga daga daga su mujrimai za mu yi ta waye isa mai da ita la yuraddu ba a mai da ita mu za mu mayar ma'ana Allah shi zai mayar kuma shi ya kadaro zai yi ta ba shikenan ba
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
sura ta zo ƙarshe sura ta zo ƙarshe kuma ta cika da abin da ta fara da shi ta sake dawo mana da magana cewa kusan kuna cikin maidani na ƙissa dai wannan ayoyi guda goma da aka cika da su kamar kanun labarin ƙissa ce akan imani aka yi ta mun ji kuma akan annabi Muhammadu ake bada labarin shi ne ce zalika minan ba'il gaibi nuhihi ilaika waɗannan shine dunkulen abin da yake cikin kissa to a farko an ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas to laqad kana nan kuma kace fi qasasihim ibratun liulul albab hakika a cikin kissan ta maka labarin annabawa da muke yi akwai izina amma liulul albab ga waɗanda suke masu hankali shi yasa ya kamata a ce duk da a cikin surar muna yi muna jajjefa abinda zai ba mu izina a wurin izina din amma yake da kyau dai kuma mu dubi izinar ko guda uku kwarara ko biyar kwarara waɗanda za mu riƙe da kyau wanda cewa a suratu yusufa mun karɓi wannan mun tafi da shi to yana da kyau wannan to tunda Allah ya ce a cikin kissoshi da yake bayarwa to akwai izina amma ba ga kowa ba sai ulul albabi ashe ma'abota cikar hankali su ne Allah yake ba da labari suna kallon suna jin daɗin labarin a kunnansu sannan suna kallon abin izina a cikin labarin in ko ka bar abin izinar ka ji daɗin labarin kawai ana baka kisa kisa kisa to wannan baka zama cikin ulul albabi ba kenan tunda ibratun kawai yace ba ji ba ibratun din ita ce za ta tabbatar da kai cikin ulul albabi yace ma kana hadisan yuftarawa ne mutum shi alkur'ani da muke karanta maka din nan ba zance da ake kirkisa bane ba wani da zai iya kirkira irin wanda muke magana nan da kai shi sa aka ce in wani yana ganin zai iya ya gwada to ai ba a gwada ba ma bare a kasa shin wajen gwadawan ma ba sai mutum ya jarraba ya jarraba zai iya zuwa da abin da ake nufi ba to tun a wajen jarrabawar ya san ba za a iya ba bai gwadan ba ma ba shikenan ba ma kana hadisan yuftara wannan alkur'ani ba zance ba ne da ake kagarsa a ce bari shi ma kowa ya kage yadda yake so ya yi babu walakin amma shi alkur'ani kana ta sadiq allazi bane da shi alkur'ani gasgatawa ne ga abin da ya wuce bayan sa da abin da ya wuce na littattafai baya qur'ani ya tattaro su yana ba mu labarin su dan magana annabi Yusuf muka ji mun ji magana annabi Yaquba a baya can mun ji ta annabawa daban-daban to kuma a cikin ab- maganganun annabawan mun ji yanda aka aiko su wajen manzanni mun ji yanda suka yi da manzannin kuma a cikin littafin su din ma hakan yake to da haka kenan kaga qur'ani yana gaskata abin da ya zo a cikin littattafan mutanen baya na annabawa to kana tasdiqan ladhi bane dahi wa tafsila kulli shay'in ga kuma wani abu daban kuma alqur'ani bayan ya kissanta mana ya balabarta mana abin da annabawa suka yi da al'ummar su to shi kuma yana da nasa daban wanda babu shi a littattafan annabawan kuma shine tafsila kulli shay rabe-raben duk abin da ka sani duk mai son wani abu ya rungumi alkur'ani zai samu abin domin akwai tafsilu kulli shay haka Allah ya ce rarrabe komai Allah kake so ka gane in ka zo qur'ani zai zaka ga zaka gane Allah annan Muhammadu kake so ka sani in kana neman sanin annan Muhammadu tafi wajen ubangijin annan Muhammadu ya gaya maka shi shi kuma ina zai gaya maka shi a cikin alkur'ani shiriya kake so kadai kai ka bauta wa Allah kawai ka zauna lafiya nemi alkur'ani wani abu ne ya dame ka ka rasa yadda zaka yi kake so a yaye maka nemi alkur'ani duk abin da kake so nemi alkur'ani me yasa fi tafsilu kulli shay duk abin da kake nema akwai tafasilu nasa a cikin alkur'ani wa hudan kuma shiryawa ne shi a karan kansa wa rahmatan kuma rahama ce amma duka wannan ba ga kowa ba liƙaumin yu'minuna ga mutanen da suke sun yi imani masu imani su ne ƙur'ani ya zama musu wannan duk abin da aka faɗa to a duk da dai lokacin gashi a ƙare ki amma ba a kasa taɓa abubuwan da muka ce dama sai mun kammala suratu yusufa sannan mu kalle su ba to in haka ne mu ɗauki ko da ɗaiɗai ko biyu daga cikin ɓangarori guda uku wanda take da su ɓangare na ɗaya dai abubuwan da suke cikin suratu yusufa ba annabi yusufa ko abin da ya faru wanda kai ake son kai koyi da wannan abin ba shi take koyawa ba kawai abin da ake so abin izina a ciki kawai allah ake so idan kana da girman allah a zuciyarka kashi hamsin ya tafi saba'in ya tafi tamanin da jin wannan abin shi ne izinarka da wannan abin abubuwa suna nan daban-daban na farko yanzu idan muka kalli waƙi'a wadda ta faru wadda da dama da hagunta dama da hagu dama da hagu akwai abubuwa da suka faru a cikin kisar wanda dama da hagu ne dama da hagu ya isa nuna mana irin tsari da girma da rubufi na Allah akan bawa in ya ga dama zai yi yanzu waɗanda suke cewa wasu suna cewa uqtulu yusufa ku kashe annabi yusufa kuma Allah yana kallo ya hana a kashe shi sai gashi mun je kuma mun ji ya ɗauki annabi yusufa ya kai shi wajen wani yana cewa akarimi maswahu can a kashe shi nan kuma an ce a girma matsayinsa waye wannan muka ɗauki kaga hagu da dama kenan uqtulu yusufa hagu ga akrami masawahu dama in ka ɗauki matar da ta zo ta matsa wa annabi yusufa da kaidi da komai da komai har ma da aka abu ya zo tik ga ta gashi ta ce ma da za'o man arada bi ahalika su'an illa an yusjana aw azabun alim kai a je a kai shi kurkuku ko a masa azaba mai raɗaɗi kaji hagu wannan matar ba wata bace ita ce muka ji tana cewa alana hasa hasal haqu ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin yau gaskiya ta bayyana wallahi ni na neme shi da kaina wallahi yusuf ne gaskiya ne waye ma tsata waye sata haka baka ga girman Allah anan ba ita ce can ita ce nan annabi yusufan da aka ta sake yasa tafi kurkuku ya tafi kurkuku zuwa a manta da shi aka kai shi dogara suka kama shi shi ne kuma muka je ƙalin maliku tunu bihi astakhlisuhu li nafsi a fito min shi ɗan gaban goshi na ne haka kuma sarki yake faɗa da kansa wannan ikon Allah da yawa yake to ka gane irin wannan abubuwan na abin nan ka gane da ƴan uwan da su ma suke cewa a kashe annabi Yusufa ko kuma a nisa tashi daga gari rannan kuma shi muka ji suna cewa tallahi laqad atharaka Allahu alaina in kunna la khati'in wallahi Allah ya zaɓe ka akan mu mun yadda bayan da zamu yi ba ku kalli wannan ba yanzu ba mu kalli irin tsari na Allah yanda ya biyo da shi annabi Yusufa ba wani irin wani abu bayan wani abu bayan wani abu da ba a yi masa hasada ba Allah bai kaddara a yi masa hasada ba da bai bar gida ba da ba a kore shi ba da yana nan a gidansu da kuma ba su kore shi ba sun fito da shi sun jefa shi cikin rijiya da matsinta ba su tsince shi ba da waɗanda suka tsince ba su tsince shi ba da ba su kai shi gidan azizin misira ba da da suka kai shi gidan azizin misira ya haɗu da wannan matar ta yi wannan kaidin ta neme shi da ta samu yadda take so da bai je kurkuku ba rashin samun ta yadda take so da aka kada ita cikin abin take so to sai ya tafi kurkuku kaga da haka bai ta faru ba da bai je kurkuku ba to da bai je kurkuku ba kuma da bai haɗu da sarki ba to da kuma bai haɗu da sarki ba da bai zama azizin misira ba subhanallah kuna kallon sila da sababi da yadda Allah yake cillawa yake tafiya to duk yadda kake tafiya kenan kaiwa baka gane ba tsarin Allah duk irin haka kenan ka tashi ka je wani gari ka haɗu da wani to da baka je ba da baka haɗu da shi ba an yi sai ka haɗu da shi shi kuma wani ya zo duk tsarin Allah haka Allah yake tsari kansa bawa ne baya ganewa akwai izina mai ƙarfi a nan to babban abin da ya zama musamman matasa za su karɓa shine shi kansa tajriba ta annabi yusufa ɗin wadda take ƙoƙuwa domin jarrabar da annabi yusufa ya karɓa a cikin wannan sura manya-manyan guda biyu ne kawai guda biyu ne rak daga kama shi a raba shi da mahaifinsa jaraba ce babba ya fada rijiya jaraba ce duk ɗaya ce wannan har aka zo aka sai da shi ya zama bawa ɗa ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi amma kuma ya zama bawa wannan jaraba da girma take to iyakar wannan jarabar guda ɗaya kenan ta biyun ita ce haɗuwar da ya da wannan matar jaraba ce ba ƙarama ba domin daga wannan jarraba ce ta kai shi duk abin da ya tafi zuwa kurkukun zuwa duk abin da ya ai daga wannan ci to irin jarrabar ka dubi ka ga annabi yusufa yana bawa a gidan kuma matashi shekarunsa ya kai na gwarzo ko mace ma'abuciyar nasaba ta garin da ɗaukaka kuma ubangijiyarsa ce kuma ta neme shi tare da halin da yake ciki na kuruciya ga sirri an kulle ƙofofi ba wanda ya zai gansu daga shi sai Allah sai ita amma annabi yusuf me ya faru tare da waɗannan abubuwan duka addawa'i dalilai da za su sa ya iya yin abin sun haɗu da yawa ga shi yadda yake yana matashi ga kuma wannan uwar gijiyarsa ce wadda bai isa ma da shi yayi wannan magana ita ce take yin wannan magana kuma ta neme shi kuma ta ba shi dukkanin ainihin kariya sai ta kulle ƙofofi amma tare da haka ice ma'azallah to duk rintsin da ka shiga za ka iya tuna Allah kuwa irin yadda annabi Yusuf ya tuna Allah abubuwa za su iya zagaye ka irin waɗannan ka tuna Allah ka bari ba sai wannan ba ba sai irin wannan salon ba idan kai ma'aikaci ne aka same ka kai ne da wuƙa da nama in ka sa hannu yayi an zo kuma za a baka abin da ba ka da shi shekara da shekaru ko ba za ka iya samunsa ba shekara da shekaru kuma in kai yayi kuma ya zama ba wanda zai iya tada abin akwai yanda za a yi shi ba yanda za a ya gane to ka fada matsayin annabi yusuf a sannan idan ka kalli allah ka ce ma'azallah shi kenan allah ya tsare ka da kai wannan shi kenan idan kuma baka yi ba ka fada to baka ci jarabawa ba kamar yadda annabi yusuf ya ci jarabawa amma sai ka duba ka ga shi da ya ci jarrabawar daga nan me aka yi masa me aka yi masa girmama shi aka yi da dukkan abin da ya kamata a girmama shi Allah ya girmama annabi Yusufa to idan kai hakuri kai ma ka ce ma'azallah irin ta annabi Yusufa wallahi Allah zai girmama ka ba sai da wannan ba kuma ka yi wannan din Allah ya kaskanta ka a gaban abin da kake zan ba za a iya sani ba sai Allah ya tona watakila in kuma bai tona ka ba shi da kai ai shi ya sani kai ka sani to da ka ƴan uwa a ɗauki lasin a irin wannan abubuwa da yawa duk ritsin da bawa zai shiga ya kalli Allah kawai ya ce shi shi shi ba abin da zai hana shi ya kalli Allah ya faɗi gaskiya to Allah sai lalle kan wannan sai da ƙarfin wato taimako na Allah sannan akwai hukunce-hukunce na fiƙihu a cikin wannan surar waɗanda abin kallo ne a riƙa daga cikinsa daga ciki akwai hukunci da ƙarina hukunci da ƙarina ya tabbata domin da menene aka shaida annabi yusufa cewa shi ne mai gaskiya ba da ƙarina ba ne ai da riga ce mai shaida ya shaida shi za wasu ke cewa wai mai shaida ɗan jariri ne saboda wasu hadisai da suka zo amma masu rauni abin da ya fi inganci shine mai shaida ba ɗan jariri ba ne ba jariri ba ne babba ne ai idan da jariri ne ai ba sai ya faɗi magana in riga ta yage ko ta nan ko ta nan ba ai yayi magana kawai ce baki da gaskiya yana ɗan jariri ai yayi wadatar jariri yayi magana a zanin goyo ai ya isa shaida da annabi isa yayi magana da suke tuhumar ta cewa ina kika samu ɗa Allah ya ce in sun magana ce ne yayi magana kawai kyale kaifa dukali wa man kana fil mahdi sabiya ya zabi magana da yaro yana cikin zanin goyo qala inni abdullahi zan koyi magana ne atani alkitab ya dinga magana shikenan magana ya rufe ta su cewa lalle wannan wani abu ne na Allah to da yanzu ana fitowa kawai dan jariri yana inya inya ya ce ke ce baki da gaskiya sai an magana ya ce a duba riga ko a duba riga a to ai saboda babba ne to daka za a iya rikon shaida da karina a yi hukunci da karina kamar yadda aka yi hukunci da karina ana to kuma dai magana wadda take ita ce ta ƙarshe wadda babu kamarta ita ce Allah ya jarrabi annabi Yusufa da abin da ya jarrabe shi da shi kuma yana gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa mun jarrabe ka kai ma da irin kwatankwacin wannan ka yi haƙuri ka ji irin tsarinmu tsari ne irin namu to gaba ɗaya kuma wannan saƙon kaga na annabi muhammadu ne kenan to da saƙon annabi yusufan da shi kuma saƙon annabi muhammadu da yake ciki duk kuma kai saƙo ne zuwa gare ka kuma shi ne babban izina da za mu rufe da ita ta ina ya zama saƙo ne zuwa gare ka ta yanda cewa annabin allah annabi yusufa ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi ka ji allah yana ji ya kyale ya gani aka jefa shi a rijiya yana ji ya kyale ya gani aka sai da shi yana ji ya kyale ya gani aka mai da shi bawa yana ji ya kyale ya gani aka kai shi kurkuku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai kai dan an dan jarrabe ka da wani abu kadan kaga kai kai wani ne ba za a iya jarraba ka da wannan ba ƙarin ƙarewa kaf limaminsu shugaban annabawa da ake ba haƙuri da surar kana kallon yanda aka dame shi aka kore shi daga garinsa aka takura masa aka hana shi aka hana shi aka hana shi amma duk gaba ɗaya wannan ba wanda Allah yake so a bayan ƙasa kamarsa amma Allah ya bari aka yi haka to yanzu kai ba za ka ɗauki waɗannan gunguma-gunguman ayoyin da wannan hujjojin maka ringa kallon kanka su zama madubi duk abin da ya sami ka ba ka ce to ai ni to ni waye ma ai kaɗan ma kenan ya zama ba ka zama abin bai zama abin kallo ba ko me ba zai zama wannan ba a gare ka to kaga ashe sako ne babba a wannan suratu yusufa sako ce gare mu duk ka ji abin da ya faru kuma da wa ya faru da suwa ya faru waɗanda Allah ya fi so daga annabawansa ne ga annabi Yusuf ga annabi Muhammadu su ne kawunan kissar shi wannan ana ba shi labari shi kuma yana jin labarin yadda aka yi shi ba kuma ana yi masa irin abin da aka yi din to kai kuma kana kallo to kallon kawai za ka yi za ka ka ba da kanka kawai bori ya hau hausa ce amma ba ba wani ba wani bori Eh, ka miƙa wuya kawai bawa ya zama alƙalami a wajen tafiyarsa zuwa ga Allah sai yadda Allah ya yi da shi duk yadda Allah ya yi da shi daidai ne baka da ɓacin rai baka da komai ka yadda da wannan kuma Allah ya ga ka yadda da haka din to wannan dai su ne ababen izina sai na ƙarshe wanda shi ya kamata ya zama na farko maganar a, gida ga masu gida wani lokaci wasu abubuwa na faruwa a gida saboda rashin kular mai gida lallai abin da ya faru annabi yusuf ya yi mafarki ya zo ya gaya mahaifinsa mahaifinsa sai ya kalli maslaha cewa wannan ni'ima ce to kar ya bayyana ta to haka kai ma idan da wata ni'ima kar ƙoƙarin bayyana ta sai inda ya cancanta kuma bayyana ta ita take jawo abubuwa daban-daban sannan yana daga cikin abin da ya kamata a kalla a wannan farkon lamarin na kisar shine cewa mai gida ɗin dai ya yi mura'ati a cikin ‘ya'yansa ya ringa kallon abin da ‘ya'yansa suke ciki kai ya bar haka bai san me suke ciki ba domin yanayi yana gyarawa yanayi yana gyarawa shine mai kyau wani lokaci za ka ga a cikin 'ya'yan mutum ɗin wasu suna bin sa ɗari bisa ɗari wasu kuma saba'in wasu tamanin wasu kuma babu ko gomawa to ba ƙyala waɗanda ba sa bin za a yi ba za ka gyara su da waɗanda suke bin za ka samu misali idan rikici ake yi da waɗannan da waɗannan to wanda yake bin ka ɗari bisa ɗari ko yana da gaskiya ba shi rashin gaskiya ai ka san zai bi ka ɗari bisa ɗari to abin da ya kamata ka nuna masu da ka yi yaƙi ne zai bi ka to shi ya gyara wancan domin zai in ya haƙura abin da ka ba shi haƙurin ba zai haƙura da wancan ba to shi kuma wancan ai an maganin sa kenan da ya ƙi jin dama kuma baya jin magana ka an gane akwai mura'ati da ake yi na abubuwa iyaye su dinga kallon abubuwa yanda ake yin su akwai yanda ake yi mutum kada ya bar gidansa kawai sakakai haka sannan kuma lallai ko masu aiki za ka ringa ɗauka in kai namiji ne to ka ɗauki mata masu aiki shi ya fi kyau ba maza ba an gane? a to ai a gidanka yanzu ka zo ka ɗauki masu aiki wasu ma ƙabilu ne kyawawa ka sa shi a gidanka shine mai dafa mata abinci shine mai kaza shine mai kaza ai ka hada fitina abin da ya faru cikin gidan azizin misira ai mun ji shi to a lura da kyau sai a ɗau mataki da kyau sai kuma a yi addu'a Allah ne mai karewa to alhamdulillah liman sai a mana addu'a